أعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu littafinmu na Nabiyur Rahma sallallahu alaihi wasallam littafin da karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne akan abin da ya faru na sulhu Hudaybiya satin da ya gabata mun kare karatu mu ne ko mun tsaya ne a lokacin da ƙarshen magana cewa Qurayshawa sun turo wakilinsu na ƙarshe bayan an turo wakilai da dama dangane da ayi sulhu a tattauna tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sulhun kuma ya dauki abubuwa kamar haka na farko za a dakatar da yaki tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran su Qurayshawa har tsawon shekara goma kenan an yarjejeniya za a bar kowa ya shiga inda ya ga dama kowa ya tafi ya kai ya kawo a cikin kwanciyar hankali babu fada babu yaki tsakaninsu manzala ya yarda da wannan sharadi nasu na biyu suka ce ba su yarda manzala ya shiga garin makka ya yi umara ba a yanzu duk da cewa sun samu tabbaci ya faɗa musu cewa ba ya zo yaƙi ba ne ya zo ne umara kawai zai ɗawafi da sa'ayi sai kuma madina suka ce ba su yarda ba sai dai ya koma baƙi sai ƙara dawa na ba ta gane manzala ce ya yarda a rubuta wanda sahabbai suka ji haushi da damuwa game da haka yaya sun taho tafiya sama da kilomita 400 akan manufa fatatin umara kuma a ce yanzu kafirai sun hana su ko manzon Allah ya ce ya yarda a rubuta sannan suka ce daga cikin herdadin sulhu shine duk wanda a cikin Qurayshawa ya shiga addinin musulunci ya gudu ya tafi Madina to dole ne manzon Allah ya sa a dawo da shi garin Makka. Allah ya yarda a rubuta. Waɗannan abubuwa sun yi su habai da yawa zafi da ciwo saboda tsananin kishin su ga addini da kuma ganin cewa kamar ai wannan kaskanci ne ake ɗauka. Yaya za a yarda da sharɗin arna kuma har abin kamar gashi a zahiri ma ya shafi wani abu na addini kai tsaye. Suka nuna ɓacin ransu. Mamman Zalla bayan a can baya mun karanta ya ce a cire sunansa da suna cewa masa manzan Allah a rubuta sunansa Muhammad bin Abdullahi kuma da suka nema ko kuma an ce bismillahir rahmanir rahim suka ce a ba su da cewa bismillahir rahmanir rahim ba sai da rubuta bismika allahumma duka dai mazala ce ya yarda a rubuta haka wannan abubuwa wanda a zahiri kaman kaskanci ne a bangaren musulunci yasa sahabbai suka tunzura ran su ya baci suka ji haushi amma ko ba sa iya zartar da komai sai abin da manzon Allah ya faɗa ina fata an gane za mu tashi ne ina muka kwana فبينما هم كذلك suna tattauna wannan matsalar ana rubutawa suna kuma soke abin da su bai musu daɗi ba su bangaren mushrikai manzala kuma ka faɗa abu ko da biyo sahabbai daɗi ba a ganin su sahabbai sai kuma ce a rubuta da ba ta an gane to suna cikin wannan yanayi yace iz zakala abu jandal bin suhail bin amr yusufu fi fi qaumi yace sai ga wani daga cikin sahabbai da ya musulunta a makka amma qurayshawa sun daure shi sun samar sasari da maruruwa sun daure shi a gida shine abu jandal bin suhail bin amr ɗa ne ga shi Suhailu bin Amr wanda shi ne ya zo shi wakilin Qurayshawa da ake rubuta sulhu da shi kuna ganewa da shi ake rubutun sulhu kuma ana cikin wannan sulhun sai ga ɗan shi ya gudo daga cikin garin Makka da sasari a kafarsa akwai maruruwa an ɗaure shi da sarƙa da amfa saboda ya musulunta baban ya hana shi zuwa Madina ya hijira to kuma yanzu gashi ya samu labarin manzo Allah ya zo garin Madina ya zo garin Makka sai ya kokari ya balle a inda aka ɗaure shi ya tsallako ya gudu amma ga sarƙa ma ƙafafunsa da hannayensa sai ga sha gaban manzon Allah a cikin sahabbai a gefe guda kuma ga mahaifinsa a matsayin wakilin Qurayshawa ana rubutun su kuma daga cikin abin da aka rubuta a tsohon shine duk wanda ya gudo daga Makka a matsayin ya musulunta ya shigo cikin addininka ya shigo ya dawo Madina dole ne ka sa a maida shi Makka kuna gane ba kuma sai gashi yanzu dan dan wakilin su Qurayshawa dan sa ya gudo da Mariya kafar sama kaga kaga suhu zai zo da wata matsala kenan ba dan manzon Allah manzon Allah bane ko da suhu ai ba zai ba a lokaci sallallahu alaihi wasallam yace ne wa qad zakaraja min asfal makkah hatta rami bi nafsihi ala azhar al muslimina ya fito daga cikin garin makka ya gudu ya tsallako daga tsaurin da aka masa yana lallabawa ya fita nan ya fita nan har sai gashi ya shigo cikin tawagar musulmi faqala suhailu mahaifin nasa Suhailu na ganin sa sai ce haza ya Muhammadu awwalu ma ufadika alayka uqadika alayhi an taradduhu ilayya to wannan da ya gudo daga cikin Makka yanzu akan za fara zartar da hukuncin yadda ne rubuta kai ko dai ka ban shi in mai da shi Makka ko kuma babu maganar sulhu Makka kwata ina fata kuna ganewa to kaga wani abu ne mai wahala mai zafi ba dan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna lam naqad al-kitaba ad sai malaka ta so ah to me kake gaggawa ai ba mu ga ma rubutun yarjejeniyar ba ana cikin rubutun ne ba amma kammala ba kuma har ka ce a fara ma hukunci ai tunda har ya riga shi ya zo yanzu bin da shi in so da zai nan gaba ne sai a fara da shi kuna gano tunda ai ba gama sharadin ba ba sa hannu ba bangarorin kowa bai saka hannu cewa an gama sulhu an yadda akan wani sharadin ba amma da yake shi galibi mutum da ba musulmi ba yana da kaushin hali da kuma san kai fa qala sai yace fa wallahi illam ko idan lan usadu aka ala shay'in abad yace in dai ba za ka bani shi in mayar da shi gida ba to wallahi ba za a yi sulhun ba gaba ɗaya har abada sulhun ma ba zai yi ba saboda shi ɗansa kuma ya gudo yanzu yana so ya shiga cikin musulmi domin dama ya riga ya musulunta فقال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدسك لي يسدو abin da yake so da kai ka yi haƙuri shi ɗin je ka bar shi ka bar min shi ya zama nawa in riƙe shi a guda ni zan kula maka shi kamar ka ce haka ka bar wannan tun da dai shi ne fara zuwa yanzu to daga nan daga nan gaba ne duk wanda gulan sa a mai shi amma shi din sai ya hakuri ka bar magana sa kai mu ci gaba da sulhu ko sai ce a ai ba zai yi ba qala ma ana bi mujzihi laka wallahi ba zan bar shi qala bal fa'al yace bala fa'al yace kai hakuri ka daure kai ka bar shi shi din faɗala ma ana bi fa'il ya ce ba zan yi ba mazala faɗa rashin sa yake ya san waye manzon Allah menene ɗabi'unsa me halayensa tun da ita to shikenan wannan ɗin yanzu ka bar shi ƙarƙashin kulawa ta ni zan kula da shi ya san ba za a wulakantar da shi ba amma saboda me shi bai ji da musulunci ba kuma ɗansa ne ya ce wallahi ba zan bar shi ba ya ce ka daure ka yi haƙuri kamar wani alfarmar ya ce ba za a yi ba ko dai ka ba da shi a fara hukunci daga kan shi ko kuma sulhun ma gaba ɗaya an fasa na fata ana ganewa faƙala ko ina ne ma ana bi fa'il ala nikradu wa huwa alladhi usla litafawud qubali isal suhail sai ɗaya daga cikin mushrikai mai suna nikrad wani shi aka turo kafin a ture suhail sai yace yace wa huwa mawjudun wa kana mawjudun yace bal ko addi menene ajzalahu laka yace a to tunda haka ina manzo Allah shi wannan da ya gudo yanzu tunda ba a gama sulhun gaba ɗaya an saka hannu ba shi din mun bar ma shi ka rike shi zaka a cigaba da tsawon su inda shi ba dan sa bane na fata an gane kuma shi ya fahimci kyawawan halayen manzon Allah kuma ya kama ya gane cewa ai duk abin da ka cikin sulhun nan sharadi ne da kusan ka ce ma manzon Allah ake dannewa a sharadin an ce kare shiga mafi kuma an ce duk wanda gudu a cikin musulmi kari zaka ba da shi kuma wanda mu a cikin mutanen ka ya gudo maka ya zama kafiri dole a bar shi saboda kafirin sa kuma na ce a rubuta zaka sai ga cewa kamar abin ayi an kauye manzon Allah da yawa zaka ce ya manzon Allah shikenan ka rike wannan mun bar maka shi a ci gaba da rubutu fa qala suhail sai suhail ya ce shine kamar shugaban tafiya kuma da shi ake sulhun ko fa qala sai ya ce ina miki suhail wa kana mujudin fa qala abu jandal ay ma asharal muslimina sai shi abu jandal din da ya fito daga cikin garin maka sai ce ya ku musulmi ko turaddu ila mushrikina yanzu ku bari a mayar da ni gurin mushrikai bayan na sha wahala a gunsu sun daure ni an yi ta min azaba iri iri Allah ta makin na tsallaku na cikin ku ku sama da mutum dubu da ɗari hudu daga har manzon Allah ci kuma a madadin cikin siya manzon Allah kuma yana kokawa yana da zai shiga ya ƙara kuma gurin su kenan Allah ga dama can ya ƙare da su bari kuma gashi yanzu ya tsallako cikin ya baro arnan kuma a gaban su sun gani an kama shi kuma za su ce a ba su mai da shi haka idan dai ana masa duka ɗaya yanzu me za a masa duka da yawa za a masa ko kamar ka ce haka kenan ko ya ce yanzu mutane za ku bari a madadin cikin su wa kada jitu musliman na zo cikin ku a matsayin musulmi ala tarawna ma qadi laqitu ba ku ga abin da ya samu ba na azaba da wahala wa kana qadi uzziba azaban shadida fillahi gashi nan an masa azaba duka cin mutunci iri-iri saboda ya ce shi musulmi ga alamun duka a jikinsa ga yunwa ga ɗauri hannu kafa haka ai bala'in ya yawa yana koka yanayin da yake ciki yana kuma fatan a cece shi a yi haƙuri a yi zauna a cikin musulmi to daga nan ne fa ya ce faƙala umar bin khattab sai umar ya tashi dama ya riga shi duk sulhun ma bai masa bace a fahimtarsa saboda yana ganin kamar wani abu ne na kaskanci ake manzon Allah kuma manzon Allah ya yi haƙuri ya bari faƙala sai ya ce fataitu nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya je gurin manzon Allah ya ji wannan kaddabi fa qultu nace alasta nabiyillahi haqqan ko saboda lokacin umaran sai ya riga ya fashi saboda kishin musulunci yace ya manzon Allah wai ni kai kin ba annabin Allah bane da gaske kaga ransa ya baci ko yana nufin tunda kai annabin Allah ne Allah ne turo ka ai addinin nan to dan me za mu tsaya muna jin maganar wasu arna kuma a je mun kawai a mutu ba yake nan ba ko a ci nasara a kifa musulunci ko a mutu a tafi aljanna to me faɗo a ciki da ka koya manzo Allah aje a gwabza ma dan da salamu na mutu kaza da kaza ala bala bala ce haka ne ni annabin Allah ne gaskiya Umar ko yace qultu nace alasna alal haqi ya manzo Allah wai mu musulmi ba akan gaskiya muke bane ala bala bala ce gaskiya ne muna kan gaskiya mu ne muke kan gaskiya wa aduwana alal batili makiyan mu qurayshawa suna kan ƙarya ala bala Allah ya haka mu muna kan gaskiya su kuma suna kan ƙarya to me yake nufi tunda muna kan gaskiya to a mutu mana kawai dan me za ana muna wulakanci ai da wulakanci war shahada ko kama da ma bahaushe ya faɗi gaskiya yace hakuri sai annabi zaka ji dabi'un manzon Allah a nan gurin sallallahu alaihi wasallam qultu sai na ƙara ce yace sai na ce manzo Allah fali manu'il addaniya dinna to tunda da kai annabin Allah ne gaske kuma mu muna kan gaskiya suna kan ƙarya to ya manzon Allah dan me za ana ba mu kaskanci addini kuma na karba an ce kar mu shiga mu umara mu koma Makka Madina sai ba sai baɗi mu dawo kuma a zo a ce duk wanda ya gudo daga cikin su arna a matsayin musulmi ya musulunci gudu cikin mu ko mu mai da shi kuma in a cikin mu ne wuri ku zama arne su kuma su rike shi wannan ai kaskanci ne manzon Allah kamar yana ba manzon Allah shawara ne kamar yana nuna irin ki fahimta sa kenan ba haka ya kamata a yi ba ala sai manzon Allah ya ce masa inni rasulullahi ya Umar ni fa manzon Allah ne walastu asi ban sabo ubangiji ba ma'ana wannan abin da kaga ina yarda da shi umarnin Allah ne ko ba shi kenan ba saboda haka to ai ba za ta ba Allah ba kai ne yanzu baka gano abun ba a zahiri kai ta ganin kaman kaskanci ne amma shi Allah ba haka yace ai irin naka ba yanda kake ina yin to Allah ne yace ai kenan haka umarnin Allah ne ba zan sa'a masa ina ce masa ani fa manzon Allah ne ba zan saba wa Allah ba a ga ma'ana duk abin da kaga yana yarda da shi Allah ne sai a yarda da shi na fata an gane ya ce wa huwa nasiri shi kuma Allah din nan shi zai taimake ni zai banci nasara qultu ya ce awalaysa kunta tuhaddisuna annas ana atil baita fa natufa bihi sai ta ya manzon Allah ba kana ba mu labarin cewa za mu zo ɗakin Ka'aba mu yi dawafi mu yi umara ba kuma za mu taho tun daga Madina kilomita ɗari hudu da kusan ashirin mun cinye ɗari hudu da goma sauran bai kilomita goma ba mu shiga garin Makka kuma a ce wai mu koma sai baɗi bayan kuma ka ce mana zami duka dai wannan yana nuna irin shi fahimta sa kenan shi kawai a shiga maka nan ko da ƙarfin bala'i ko faƙara sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ko ya ce fa ƙala bala ce haka na baka labari fa akbartuka anna natihi al'am amma na ce maka za mu shiga bana ko ba hikirin ba na ce ma za mu shiga ɗakin Ka'aba za a je ɗakin Allah a yi dawafi a yi safa da marwa an yi umara a kuma Madina amma ce maka ne bana za mu je kaga me amsa ni a na ce ma za a yi ta ba dole bane a yi yanzu ba dole bane su yi kawai za a yi suna kauka hakura kan za a yi amma yanzu za a yi ko gobe ko jibi ba faɗa maka ba amma dai za a yi sai lokaci ka sani ya kai Umar ko yace eh fa innaka qala qultu la nace masa a baka ce bana biya manzon Allah qala sai manzon Allah ce fa innaka atihi tabbas zaka shiga dakin Ka'aba wa mudawwafin bihi kuma zaka da kai dawafi ma'ana kai hakuri ba an ce mu bari sun faɗi ba to ai gobe ba ta da nisa a gun Allah na fata an gane kuma ta rana ya ka ce ba ta ƙarya kai hakuri tabbas za ka je ka ɗakin Ka'aba ka yi ɗawafi kwantar da hankalinka kamar haka mazala ya rarrashi Umar bin Khattab kenan Tsala ya ce to shi an gama mazala ba shi amsa amma dai shi wannan zafin kishin addini da ganin cewa wannan abun kaskanci ne sai ka santuwa zaka to yanzu a duk duniya a taron sahabbai wa za a faɗa wa magana yanzu ya faɗa manzon Allah ya canja ra'ayi shi mutum ɗaya ne Abubakar ne to bare zai ba Abubakar shawara ko shi zai fahimta ya zo rarrashi manzon Allah a fahimtar umar kenan a canja hukuncin da ake ci fadala yace fa tayyitu ababakarin ta tafi gun ababakarin fa kuntu nace masa ya ababakarin ya sai dana ababakarin alaysa hada nabiyullahi haqqan yace wai shi annabin Allah nan ba gaskiya bane ne yace masa gaskiya ne mana ala bala yace gaskiya ne annabin Allah ne qultu alasna alal haqqi wadu wani alal batili haka irin maganar da ya gaya manzon Allah ita ne ta gaya sunan Babakar yace to mu ba muna kan addinin gaskiya ba makiyan mu suna kan addinin ƙarya alabala yace haka ne
kai malam ko ba ka da kauta aiwa ai an san sunan ka amma ko ko na ga nawa ta muka a ya umar a to babu ya umar kai malam saurara ka ba na muka shi ba ce shi da ba ta gani eh eh kai malam ko ayyuha rajul innahu la rasulullah tabbas shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa ya'ti rabbuh wallahi bare saba ubangijinsa ba kaga irin amsar da manzon Allah ya bawa Umar irin ta Abubakar ya ba Umar yace shi manzon Allah ne kuma bai san Allah ma'ana wannan abu da daga manzon Allah har ya yi ya ce a rubuta ko Umar Allah ne zaka bai san Allah ba kaga shi Allah fahimtar da shi abin da manzalla yake yafi kowa ganewa ya suka ce malamai duk a cikin sahabbai ba wanda yake da ilimin sa da Abubakar to me yasa ba a samu hadisai da yawa daga Abubakar ba kuma suka ce ai daga rasuwar manzon Allah shi bai tsawon rayuwa ba shi ma ya rasu shekarar sa ɗaya ko biyu da ɗan wani abu ya rasu kuma san da ya rayuwa ta shekara biyu ba rasuwar manzon Allah gaba ɗaya ya koki aka rike yi kawai yaƙi ta ko'ina ba a samu damar zama a ci gaba da karantar da mutane ba kuma a lokacin mutane sahabbai ne suka fi yawa a cikin al'umma to suna da ilimin suna addini sannan kuma ba a yi zaman da ake buƙatar wani sabon abu da da ba a sani ba bare a zo abun sha tambaye shi kuma bai tsawon rai ba sai ya rasu ta ga babu hadisai da yawa na shi amma duk sahabbai ya fi su ilimi kisa da manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallama aka zo aka rinka tunanin to ya za a yi za mu je biki a ne mu tona kabari ya za a inda ake kowa da kowa da ya zo sai ce musu ni manzan Allah ya faɗa mani cewa su annabawa a inda Allah ke so a binne su a ne ta karɓar ransu saboda haka a nan ɗin nan da ya rasu to kawai abin da za shi ne za a ɗauke shi fudar sai a tona kabarin a daidai gurin sai a binne shi a ciki kuma haka aka duk asabi shi yake da wannan ilimin na fata an gane su haga yana da ilimomi da yake banta da su domin shi kaɗai ne yake zama da manzala fiye da kowa cikin sahabbai kaga mun karanta labarin zuwa hijira da waka hijira daga shi sai manzo Allah su kaɗai to tafiyar da aka wannan ilimi ne ya samu da ba da yake da hidin duniya sai shi kaɗai to shi yasa yake da abubuwa na daban wanda ba wani sahabi da yake da shi sai sai ka gane ya kai Umar shi fa manzon Allah ne tabbas kuma ba zai saba ubangiji ba ma'ana wannan abin da kaga yayi umarnin Allah ne wa huwa nasiruhu kuma Allah zai taimake shi bari ganin cewa an yi abin kamar a idanka da fahimtarka kamar kaskanci na bangaren musulunci to tunda Allah ne ya da ce a yi to hakan kuma zai zama taimako akan manzon Allah da musulunci da haka karkwantar da hankalin karkata da hankalin ai ko ilzam menene a ayyuhar ko menene fastamsik eh bigazrihi ya ce ya izam sunnatahu wa ta'atahu ya ce abin da surka ya kai Umar kai riko da sunnar manzon Allah ma'ana ka rike abin da ya faɗa kamar da'a kuma ne hakkin manzon Allah kan kowa ka bi hanyarsa kuma kamar da'a duk abin da ya faɗa na ayi da'a idan ka ji ka sani to kai da'a kan abin abin da baka sani ba kuma gano hukunci daban ne abin da ya hana ayi ka hanu abin da ya ce ayi kai iya ikonka wannan shine haƙƙin manzon Allah kan kowa ka gabatar da da'a wa manzan Allah sama da da'a ga kowa a cikin bayan Allah wannan shi ne abin da yake akwai ya ce fawallahi na rantse da Allah innahu alal haƙi shi manzan Allah kan gaskiya yake wannan abin da kaga yayi gaskiya ce kuma tabbas haka shine cin nasara qultu sai na ƙara cewa anji Umar alaysa kana yuhaddithuna anna sana'atul baita wa nadufu bihi to naji amma ba ya ba mu labari wa shi manzon Allah cewa za mu zo mu ɗakin Ka'aba mu zo mu dawafi to kuma ga za mu zo mu gaba ɗaya saura ƴan takuna kaɗan a shiga ɗakin ka aje masallacin haramin ma kuma a zo a ce mu koma sai baɗi ba shi bane ya ce mana za a zo a yi dawafi a zo a yi umara aikin muka taho gaba ɗaya yanzu kuma yanzu ɗan sa'ar nasu hana mu mu shiga mana kawai a mutu me rai ya rai mara wanda zai mutu mutu kawai kayansa ko qala bala ya ce haka ne shi ba mu labari ƙala amma ka sani a to a fa'ak baraka annaka ta ati hil'ama da ya ce ma za ka zo ɗakin ka'aba ka yi ɗawafi ya ce maka bana za ka zo haka da sam amsar da manzan Allah ba umar da sam amsar da abubakar ba umar suka ce wani ya nuna maka falalarsa da na babakar da fahimtarsa akan dukkan abubuwa na addini sama da kowa a cikin sahabbai da haka zo aka ce manzala aka saukar manzala wata aya cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum ko zuwa ƙarshe sabai suka fara murna aka rinka murna a cikin garin Madina a yanzu mun huta shikenan an gama dokokin musulunci ana ta jin daɗi kamar yanzu da mutane suke a zo ayi party ayi birthday saboda kai shekara daya wai shekara ka yanzu 59 sai ka yi birthday abun abun ka zauna kai ta kuka zaka mutu amma ka fara kana murna ka zaka yi birthday aka ta murna a Madina shi kuma sa Abubakar kusa ga tun daga saukar wannan ayar kwana daya bai zo gurin manzon Allah ba kwana biyu kawai baya zuwa kwata kwata an neme shi a rasa ana gida bai da lafiya sai aka zo aka je aka duba shi mutane aka gan shi a kwance yana ta kuka ba lafiya sosai sai ka zaka manzala ababakar fa ba lafiya manzala ya san me ya faru sai ta kuje ku tambaye shi me yasa shi rahin lafiya ke ta kuka me ya faru aka zaka ce ga sakon manzala ya ce eh abin da ya faru shine an saukar da aya akan cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati raditu lakum al-islam dinan ko zuwa ƙarshen aya yace ai tunda Allah ya ce a yau addini ya cika to yana nuna mana cewa fa aikin manzon Allah ya kare to tunda yanzu aikin sa kare zai da sai barin shi yasa baban farin ciki bane abin bakin ciki ne su da basu gano fiqihun ayar kuma suka fahimta da kuka sai suka dago mu za su ai ga abin da faɗa ce gaskiya ya faɗa mu haka me yake nuna maka wannan ƙarfin ilimin da Allah ya bashi su sun fahimci abu a wani layi na jin daɗi shi kuma sai ya fahimci abin a layin ma na bakin ciki ne da jimami ai kana tare da manzala ce ya rasu ya barka in so samu da zaka da haka a gwada sai kai ka rasu ya ma sallah ya binne ka shi ne ka ci riba ai amma ya rasu ya barka a duniya ya haka ku abin bakin ciki ai to sai manzala kuma tabbatar ce eh abin da ya faɗa haka ne sai suka ƙara jinjina wa tunani da ilimi na sadana babakarin radiyallahu anhu Allah ƙara masa yarda sai ya ce masa to ya baka labarin zaka shiga ɗakin zaka je kai tawafin a bana faqa faqultu la nace a inji Umar ko haga ta ma bai ce a baka ce mana ba amma dai zamu shiga to zamu shiga ai saboda kai hakuri mana qultu la qala fa innaka atihi wa mudawfin bihi ita tabbas tunda manzo Allah ce zaka shiga to zaka shiga din kuma zaka je kai tawafin Allah ya yarda wannan babu ku shakka ce amma ba bana ba Allah ne sani ka za a yi ala umar da umar ya ga wannan abin sai shi ma ya fahimci abin da manzon Allah yake kai kenan abubakar ya mara bayani sai ya fahimci abin yin sosai fa qala yace daga nan fa sun maqala umar ma ziltu asumu wa tasaddaqu wa usalliya wa atiqu min alladhi sana'tu mukhafata kalami alladhi kallamtu bihi yawma idin hatta rajawtu an yakuna khairan ya ce wallahi tun daga ranar na ci gaba da ƙara na ƙara wani azumi na nafulfuli na musamman da sallolin nafula na musamman na ci gaba da ‘yanta bayi lokaci bayan lokaci saboda ne don ina so wannan abin da ne wa manzala na yana ya ina ba shi kamar shawara akan akasin abin da shi yake kai sai ga kamar wani laifi tare da cewa sanda yake faɗa abin ba alai ba laifi bane dan manzala bai faɗo bai ɗauki amma matsayin laifin ba ya san cewa sansa da yake da addini ne da kuma ganin cewa shi a zahiri kamar kaskanci ne haka kuma shawara ya kawo ba wai umarni yake badawa ba ina fata an gane to amma duk da haka dan ya wanke wa kansa da ya ji cewa ko da ma laifi ne to ai ya san cewa dama ubangiji ya faɗa mana cewa innal hasanati yudhibna as-sayyi'at zalika zikra lizakirin idan kai aikata wani abu wanda yake mara kyau yanzu kai wani sako to idan ka zo ka tuba kai istighfari to kuma sai ka dage da yawan sadaka da yawan nafilfuli domin Allah sai ya wanke maka wancan saban da shi haka manzon Allah ya faɗa ko sallallahu alaihi wasallama yace wattabi'is sayyi'atil hasanata tamhuha ba haka bane idan kai wani mummunan aiki ka tuba to kuma sai ka dage da nafilfuli ka dage da sadaka ka dage da istighfari sai kuma Allah ya wanke maka wancan zunubin sai allinka maka ladanka kuma lafiya kalau zaka sai dauki wannan shi ma lai ya ci gaba da yin sadaka da azumi da sallah da in tabayi dan yace yana ta fatan Allah ya sa masa alkhairi a madadin wannan kamar ba manzon Allah aka san shawara da manzon shi yake so yi yace hatta razautu an yakuna khair har ne fatan ya zanto mana alkhairi wannan abin da na ci gaba da yin sa ina fata an gane yace wa qirta zammanas sulha aidan a sulhun da aka rubuta tsakanin Qurayshawa da manzon Allah daga cikin abin da ya kunsa akwai cewa an tuda'ul harba ashar sinina za a yi shekara goma babu yaƙi to haka manzon Allah wannan abin kaɗai da ya kalla sai gano cewa alheri mai yawa ya samu musulmi yanzu gaba ɗaya daga yin hijira shekara biyar kaɗai a cikin ta shida aka riƙa yaƙoƙi aka yi badar aka yi uhudu aka yi ahzab aka yi muraisi ko ba ka bane banda wanda ake da Yahudawa a cikin garmaje su banu Nadir banu Kala da sauransu akalla an yaki da Qurayshawa kusan guda hudu ko biyar a cikin shekara hudu ko biyar ba haka bane to yanzu gashi an yi sharadi to a wannan yakin da aka yi sahabbai nawa aka kashe suna da yawa wanda manzo Allah bai so rabuwa da su ba dan da kwanan su ne ya kare kuma yayi bakin cikin mutuwar da suka yi bai ji daɗi ba tare da cewa ya san kuma sun samu shahada ne sama yanzu kuma ga wani abu ya samu na garaɓasa ne za a daina yaƙi kwata-kwata shekara goma haka za a ta gaba da awa kenan haka na a wannan shekara goma biyar ɗin da aka kaɗe an yaƙoƙi manya-manya gashi to da awar da aka yi da wanda suka musulunta ai haka ba yawansu ba zai kai wanda a ce gashi an yi shekara goma babu yaƙi ba za ka zala wannan abin da ya kalla sai ya karɓi sharaɗinsu tunda ya san ga wani abu da zai masa amfani sama da su kuma abin da suka faɗa wanda suke ganin kamar cutar da manzon Allah ne domin za a ci gaba da tafiya ana yin da'awa za a je a dawo ko ina babu mai cewa ƙala kuma tunda an yi shar'i an rubuta ya ce ya murfihin nasu za a shekara goma mutane suna cikin aminci babu yaƙa wa ya kaffun nasu ba'dhum an ba'd kowane sashe na mutane da musulmi da ƙureshawa mushrikai za a daina yaƙi a bar kowa ya yi abin da ya kamata ‘yan kasuwa su yi kasuwancinsu mai da'awa ya da'awarsa ba a ce kowa komai an sami ‘yancin walwala kenan ko na kaiwa da komowa to haka wannan kaɗai ba ƙaramin arziki ba ne ya samu ɗanki na jagoran al'umma da ya kalli wannan ta mahanga da suke ta ci gaban addini sai ya karɓi wa'yancan nasu sharaɗin wanda su ma za mu zo mu ji a baya su suka rubuta sharaɗin amma ƙarshe cutar da su yayi sharaɗin da suka rubuta da kansu na fata an gane kaga shi kuma nashi da ya karɓa tunda babu yaƙi ai za a ta da'awa ba ji ba gani ke kuma cikin salama eh yace daga ciki ko wa man ahabba an yada kula fi aqdi muhammadin kuma ka rubuta cewa daga cikin sauran larabawa wanda ba su musulunta ba to su je su zaba kansu duk wanda yake so yayi alƙawari tsakanin shi da bangaren Annabi Muhammad to ya rubuta alƙawari cewa tunda mun karanta a farkon mu manta ba cewa Larabawa suna yin alaka da manyan kabilu a wancan lokaci idan ku ƙananan kabilu ne sai ku zo ku yi zakaranci da kudu manyan kabila cewa idan wani zai kawo muku hari daga wata kabila to waɗannan manyan kabila za su ba ku kariya su kare tunda ku karfin ku bai kai na waɗancan ba in kuma su ma za a kawo musu yaƙi za ku taho ku cika musu abin nan ku tara musu faɗa kuma ku ƙara musu ƙarfi a randunansu to ya suka yi sharɗin cewa an bar larabawa kowa ya zaɓa duk wanda yake so shiga tsakanin yarjejeniya ta alaƙar diflomasiya tsakanin shi da annabi muhammad to ya shiga wanda kuma yake sha'awar shiga yarjejeniya ta diflomasiya tsakanin shi da ƙureshawa su ma su shiga ma'ana an bar mutane sun sami 'yanci da walwala kenan faƙalat ƙira'a haka ne ko? ko mun tsare faƙalat ƙira'a sai ƙarfi ku za suka ce na hannu ma a ƙadi da sallama suka ce mu za mu yi alƙawari da sharaɗi da alaƙa ta diflomasiya tsakanin mu da manzan Allah wa ahadi suka ce mu mun shiga ƙarƙashin kulawarsa shi ne yanzu abokin diflomasiyarmu tare da cewa su kafirai ne shi kuma manzan Allah ne ko? Haka an nuna maka kenan babu lifi a yi alaƙa tsakanin ƙasar kafirai da ƙasar musulmi. Ba laifi ba ne, tunda akwai abin da ake so a cimma a ciki. Wa ƙalar banu bakarin, su kuma suka ce wannan ƙabila, na hannu fi a ƙadi ƙorashin wa ma'ahadihim, suka ce su kuma su za su yi ƙarƙashin alƙawari na diflomasiya tsakanin su da ƙorashawa. Ya ce, wala ƙadi ta ko, na ne, ta zammar musulmuna من هذا السلم وغضبوا لما حصل فيه من إهداف بالمسلمين يتشي مسلمي أسان سنم منزن الله sun yi bakin ciki sun yi fushi sun damu sosai saboda abin da ya faru na sulhun da aka tsakani suna ganin cewa kamar an kaskantar da musulmi ne ai ya za a zo a ce da farko ma a soke wai bismillahir rahmanir rahim na biyu a soke muhammadur rasulullah haka wannan da abin bakin ciki ne ai sai dai a sanar da bin abdullah suka ce wannan ai an tuntuncin su kuma na ku a ce wai ba za su yi gaske dawafi ba a ɗakin ka'aba kawai dawafi ka fito a ce ba za ku shiga ba kuma kun yi tafiya akalla kilomita ɗari hudu da wani abu wasu dai a koma sai baɗi kuma zala ce ya yadda na uku aka ce kuma duk wanda ya gudo a cikin ƙureshawa ya shiga addinin musulunci dole manzon Allah ya bayar da shi a mai da shi cikin ƙureshawa kuma ga shi ma wani ya zo a take kuma an mai da shi haka duka wani ya saka kamar wani ai kaskanci to sun nuna damuwarsu sun ji bakin ciki amma kuma kowa sai dai bar abin a cikin sa tunda bai fahimci abin ba kuma manzo Allah ne yayi dole ba za ka masa inkari ba ina fata an gane eh yace walakin a ina muke wa asifu an ya'udu ko wa lam yadkhulul harama kuma suka yi bakin ciki suka damu akan cewa za su koma Madina yanzu ba su shiga cikin haramin Makka ba wa qad da'u qasidina lahu sun taho tafiya mai nisa dan su shiga su masallacin Ka'aba ayi dawafi ayi safa da Marwa an taho da murna da shauki kuma a cikin su koma wannan abu ya ƙara bakanta musu rai yace wa qad kana ashadduhum ghadaban Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda yafi kowa nuna bakin ciki da damuwa a cikin su shine Umar dan Khattab kama sabaka kamar da mun karanta da irin abin da yako yace walakinahu radiyallahu ta'ala anhu inma kanat muraja'atu rasulullahi ko liqifu ala alhikmati min qabul hadhihi shuruti aljaira yace abin da yasa Umar yau manzon Allah yake bashi shawara ba fa don wani abu ne wai don kada mu zalla karɓi wannan sharaɗin wanda yake kamar akwai zalunci a ciki shi shi ne abin da yake ta faɗa duk wani abin da ya za a ce mu ba a mana ko wani abu ɗaya ba kuma su musu abu da yawa tun da abin da yake cewa sulhu shi ne sulhu kana da abubuwan ka guda goma ka ce sai an yi su ni ma da nawa guda goma kuma nawa goma sun yi bamban da naka goma to na so za a yi sulhu shine sai ka zo ka janye guda biyar ni ma in janye guda biyar sai mu haɗa cikin guda biyar kai ka karɓi nawa guda biyar in karɓi naka guda biyar ya ka ce sulhu ai ina fata kuna ganewa to amma ga a wannan sulhun da aka yi kakan labin a zahiri ai duk kusan abin da ƙurewa suka faɗa kawai shi aka riƙa yi shi yasa umar ta ganin to wannan ai ba sulhu bane ai wannan aikin an yi musulunci kaskanci ne ai to da haka shi yasa ya faɗi waɗannan maganganun da yake faɗa ya ce wa kana ya ragau fi an ya kuna suha idalil mushrikina shi abinda Umar ya fi so shine yayi fatar a ce da ma sulhun da za a yi ya zanto kaskantar da musulmi da da kafire yayi daga shi a ce to dole za a shiga Ka'aba yanzu za a je masallaci ayi dawafi ko kuma a gama dawafi akai sa'ayi ko dole musulmin da suke zaune a maka an daddaure su a kunce su a ba su liman yana kanta da su addini a garin maka sai zaman su kaman kowa haka shi haka yaso a irin wannan abin haka yana su arna za su yadda sun gani gashi tun da sun an yi sulhu dole su bari a yi sallah a yi tsawa fi ɗajin ka'aba kuma suna gani kuma kullum sai an yi to shi haka yaso a yi haka shi yaso a yi na fata an gane fakanat muradatar sallallahu alaihi wasallam istihadan minhu la mukhalafatan malaki cewa wannan zuwa da yake ba manzon Allah shawara istihadin sa yake ba wai na saba manzon Allah bane yana ba da shi fahimtar sa ya manzon Allah ne fahimta ta da ba haka za a yi ba kamar shawara yake badawa da kamata ya a ce kaza da kaza za a yi amma za su ce duk abin da suka faɗa mana suna su mun karba ba su dauko mana mu ko ba ba kuma kai kuma ka ce an yadda ai ya kamata a ce mu ma su dafa namu ko da ɗaya ne ko da ma su ce su bari mu shiga mu yi umarar mu koma kadai na fata an gane to haka shawara yake badawa bakin bin umarnin manzon Allah yake yi yace wa qadina dama huwa wa kullu man kariha sulhan lil muslimina yace to daga baya Umar dan kadai biyayi nadama ba ma shi kadai ba duk wanda a cikin musulmi da farko ya ji haushin abin da ya faru to daga baya kuma da abin da fara bayyana sai nadamar wannan abin ne ashe dai abin da manzon Allah nan yayi shine daidai to kuma dama haka ne ai tunda manzon Allah ne ai sallallahu alaihi wasallam yace alama hasala minhum min mukhalafati ra'ayi saboda sun tsaba ra'ayin manzon Allah irda'ata rasul sama wanda ra'ayin da manzon Allah shi ya yarda da shi ya amince da ra'ayin su kuma su ganin da ba haka ya kamata ai ba falamma fahimu amma daga baya da suka gane cewa annahu amrullahi wannan al'amarin da manzon Allah ya zartar ya ce ai to al'umarnin Allah ne ta'alafu sallamu wastaslimu sai suka miƙa wuya suka sallama suka yadda suka ce sun yi yadda da abin da manzala ɗari bisa ɗari shi ke saboda a farko sun ɗawa kamar shawara ake nema a tattauna kamar da manzala ya saba musu in abu ya faru ina neman shawara wurin wani lokaci ko mun sha karantawa a nan ko amma daga wasu gane su a'a wannan ɗin umarnin Allah ne Allah ne ce a yi daga sai kowa ya sallama ya miƙa wuya babu jayayya wa rasulullah sallallahu alaihi ya arifu sidqihim malaika ta kuma manzon Allah ya san gaskiyar su abinda suka yi na nuna cewa da farko sun ji basu daɗi ba manzala ya san me ya saka suka wani abin kishin addini saboda ka ba wai sun yi laifi bane na fata kuna ganewa dan karka je wani irin zindikan nan sai zai karanta maka wani kisar a baibai dan ya zagi sahabbai a gaban ka to ba haka bane abin manzala ya fahimci gaskiyar su ya yarda cewa abin da suke suna kan gaskiya ne wa husni maqasidihim kuma suna da nufi kyakkyawa wa shiddata ghayratihim ala dinihim da kuma cewa tsantsar kishin addini ne saka su haka ba wai sun yi bane don cin mutunci ko don saba umarnin manzon Allah a babu ko daya ce manzon Allah ya bada shaida akan haka kamar yadda haka ya faru ga sahabbai da yawa lokaci ba lokaci ko manzon Allah ya ce a ba za mu su hukunci ba abin da suka faɗa gaskiya ne saboda imanin su da suke da shi na fata an gane yace laqad ja'at al ahadisu tatawala ba'da hada sulhu tubayyinu وتؤكد الحكمة البالغة والنتائج الطيبة المباركة له ملكة أنسى مهاريسي ديوة da suka zo a jajjere hadisai tirim da yawa da suke nuna suke bayani suke karfafawa akan hikima da take cikin wannan sulhun da aka yi akwai hikimomi da yawa hikima ce albaliga ga kuma an samu natija ma'ana an samu cin nasara a wannan sulhu wanda yake kuma mai albarka wanda kuma zamu zo mu karanta mu insha Allah liyakunu kama sammahu Allah azza wa jalla saboda ya zanto kamar yadda Allah ya kira wannan sulhu din a matsayin fatahi na farko da aka musulunci haka Allah ya ce inna fatahna laka mi fatahan mubina haka Allah ya faɗa wannan sulhun da aka yi ai ya zanto kamar wani cin nasara ne a musulunci ba irka kanuwa ba amma za mu karanta mu yanzu insha Allah yace inna awwalan ta'idihi daga cikin farkon abin da aka samu na nasara a wannan sulhu ya ce shi ne wa azharaha wanda ya fitowa a fili ya ce itirafu ƙureshu ragama an fiha bil islami wal musulmina ƙureshawa duk da su suna jin su ne isassu su ne kaza su ne kaza a jere shekaran jiya manzon Allah suna ganin shi ba kowa ba suna ganin musulunci bai kai bakin komai ba ba ka suke ɗaukar musulmi da musulunci ba to amma yanzu gashi an zo sun yarda manzon Allah da musulmi su waɗansu ne don haka ma za a zo a sulhu da su kuna gane abin da ake nufi kaga da basu ga da basu dauke su da matsayi ba ai ba za su da sulhu da su ba da ya ce ba za a yi sulhun ba ku yi abin da za ku yi kamar a yarinta ne za ka ga idan mutum ana faɗa sa'anni to dan kowa ya gane cewa yana jin tsoron dan uwansa sai a dauke sai ya kasa da hannu guda biyu sai ya ce dan uwansa ga ta tsiya ga ta arziki kaga dole ka ga haka a cikin yara to yana da shakkar wanda za su faɗan da shi ne amma idan ka san kafi wancan karfi 100% daga zuwa kawai za ka mare shi ne ko ka daga shi ka buga da kasa amma ka sani cewa sa'anka ne shi za a gwabza ne kuma kana jin tsoron ka gudu a ce ka gudu ka san yara shakiye ne sai su kewaye ku za faɗa to sai ɗauko ƙasa guda biyu sai ce masu kai ga ta tsiya ga ta arziki to shi wanda aka waraka shi ma yana jin tsoron wannan ɗin da haka tunda inda ya san ya fi ƙarfi zai bi ta tsiyar ne kawai sai a daku to shi ma sai sa hannu biyu sai da ke dafa guda biyu to haga yi haga kaga ai kaman kenan shi ma nuna cewa fa ba fadan yake so ai ba to haka anan inda mai hankali sai rawa fadan shi kenan a wuce gurin to kamar haka ne haka da hakuri sun dauki cewa ai manzon Allah ne shi a tare gaba ɗaya a je Madina ma a tummuke su ba shi bane azab to aka je Allah ya kaskantar da su to yanzu ga manzon Allah ya zo har garin Makka gashi nan a bayan gari ya cika mutane 400 da wani abu ya taho Makka zai shiga kasar ku garin ku kuma suka ce to yanzu aje ayi sulhu da shi haka kenan sun yadda manzon Allah yanda ya zama hukuma sun yadda shi yanzu authority ne ina fata kuna ganewa to haka wannan cin nasara ne ya fi kuma cin nasara ma an yadda da shi ya zama ƙasa ya zama authority haka za a yi sulhu da shi a yi rubutu har ma a yi rubutu amma a je da shekaran jefa me ake ganin su kaskantattu tunda yana gani a da idansa ana kai sahabinsa a gaban shi a cikin garin makka amma bai iya hanawa ba ko Ammar bin Yasir da babansa Yasir da mahaifinsa Sumayya manzon yana gani ana kashe aka kashe baban Yasir da mamarsa ana musu azaba amma sai sai musu sabran ala Yasir ku yi hakuri ku ya ku iyalan Yasir za ku samu aljanna a gun Allah ba zai iya hanawa ba haka ya ba su hakuri kawai to amma yau gashi ya zo da izza har an ma dauka a tura wani a je a yi rubutu da shi haka ai an ba shi daraja mafi girma kenan to yace wannan kadai ai ba karamar daraja ba ce wanda su kuma haga mutane wanda ba san administration ba shine suka rinka jirin ya ɓaci to ai wani lokaci shi yaƙi dan zamba ne yanzu wani kaɗai da aka yi ai an ci ƙure shawa da yaƙi kawai kaga ba a yaƙi ba ko zaman ci su a yaƙi tunda ai sun yadda cewa shi yanzu hukuma ne da haka yanzu ai sharaɗi da shi ya koma baɗi ya dawo an ci su a yaƙi an gama da su amma mutum bai san administration ba sai kaga cewa to shi din bisa za a yadda ai wa malhukum illa billah kawai Allahu akbar shine samari ai shine samari haka suke ai eh Allah Allah eh wa man lam yakun manzal fa yakul kafirun fasiqun sa to baga bai san fiqihun abubuwa in ka kalli su ku da biya gaba ɗayan sa to ya koya maka tsantsar zaman duniya da zama da yada addini da yake tafiya ne a koya ma da ake yin da'awa ne kawai ba ko da yaushe bane yaƙi yake zantowa nasara a cikin a cikin da'awar addinin musulunci na fata an gane yawwa to kaga ce wannan shine abu na farko da cewa Quraysha sun yadda yanzu musulunci wani abu ne mai zaman kansa musulmi mutane ne masu zaman kansu ko tunda ajiya da shekaran jiya a garin Makka manzo Allah yana sallah yayi sujuda aka samu wani shiki ya dauko mahaifar raƙuma da ta haihu ya zo saka a garin bayan manzon Allah saboda cin mutunci ko aka samu wani da ya zo ce in an gan shi ya sa goshinsa a ƙasa a faɗa min zan zo in taka goshinsa a gaban ku ku gani abu jahal abu lahab da Allah tsina masa albarka kuma taho zai tukun Allah ya maganin sa ko aka gana haƙƙina za da bayana gudu ya ce wallahi na ga wani ƙahatar rayu tsakaninmu da shi da kuma wata wuta ta iyo kai na yin ke ta gudu manzo ya ce wallahi da ya matso sai malaka ya ɗauke shi ya kata kata da shi amma duk da haka fa saboda aranci bai musulunta ba yasa Allah tsine masa albarka yace tabbat yada ablahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab dama yanzu wannan da aji aka kaskantar da shi din ake ganin shi ba kowa bane bai kai a kula shi ba yau an zo waye da ai suhu da shi kaga ai karansa ya kai sirle kenan har ya zama rodi ma kai ya zama kwangin ma hanga jirgi ko in karshen karfe kenan hmm yace eh ina nake fahiyya ta ɗabar minhum a sulha ba yanzu kuma a ce a yau har ake neman sulhu a gurin waɗannan mutanen an kana la ta'rifu lahum bi wujudin wadda ajiya bata ma dauke su a matsayin mutane isassu ba ba a ganin musulmi ma a matsayin wani mutum mai kima da haka me za a yi magana a kansa amma yau aka zo da shi musulmi musulmi manzon Allah za a zo a yi sulhu kenan an gari su ma authority ne kenan hukuma ce mai zaman kanta ina fata an gane yace wa hadha fi haddi zatihi nasrun min Allah da rasuli walil muslimina sallallahu alaihi wasallam yace to wannan abin da ya faru kadai wani sunna sani daga Allah da ya ba manzon Allah da musulmi yau Qurayshawa sun yadda manzon Allah hukuma ne mai zaman kansa yau sun yadda musulmi mutum ne mai zaman kansa ayi sulhu zai yi shekara goma musulmai shiga ko ina kasar larabawa ba mai taba shi kaga wannan ba karamar nasara bace to shine to kaga sulhu na abu na farko kenan yace kama annas ina kuna ce yace summa inna qubul quraish bi kulli muslimin illa al-harami walau ba'da amin nasr akhirul muslimina sannan da suka ce su qurayshawa sun yadda manzon Allah ya koma Madina amma baɗi ya dawo zai shiga cikin masallacin haramin Makka yayi dawafi yayi safa da Marwa sun yadda yace wannan ma nasara ce daga Allah da ya ba musulmi da musulunci waɗanda manzan Allah kaɗai ma da ƙimarsa darajarsa zai yi sallah ake cin mutunci ake rashin albarka ba fi sauran sabai ba fa a lokacin ba wanda ya sai domin haramin ma fice zai sallah ba a makan fa sai dai su ɓuya a gidan daro a rakam sai sallar su manzala ne kaɗai ke iya zuwa bakin ka'aba ya yi sallah saboda matsayinsa a garin makka to amma yanzu an yadda duk musulmi ba iya dawo ya zo aikin umara har wannan ma nasara ce na fata an gane yasa dan abu ya faru ka samu nutsuwa sosai akan abin kar kana kallon abin ta yanzu yanzu ka kalli gobe da jiba kuma karshen sa me zai zo shi ina fata an gane yace wa hadimatu lil mushrikina alladina kanu la yaqu ne ne la la yafakkiruna fi ghairi saddihim an masjidil haram wanda kuma wannan kaskanci ne da kuma cinye ne a yaƙi ga su ƙure shawara aka ce su a yaƙi wanda a da tunaninsa shine kawai a hana manzon Allah zuwa Ka'aba da hidda musulmi ga baki daya to amma yanzu an gano tunda ya ce ba yaki zai ba za a yi kawai aikin ibada ne to fa zama lafiya shine a ce mare zai yi amma ba bana ba sai bari sai to shikenan ya kina da gobe saurin zuwa hmm. yace kama anna sulha kamar da yadda shi wannan sulhu kuma halal qad ana halil muslimina fursatan bi nasri dinil islam ya bawa musulmi wata dama cikakkiya a gurin yada da awar musulunci dama asalin jihadi dan me ake yin sa dan a yada musulunci to kuma daga an samu wata hanya za a yi da'awa babu jaha babu yaƙi ko ɗaya ce ka je gari ka yi wa'azi ba mai dukanka ba mai zaginka ka yi bayanin kan da kake so saboda an riga an herɗi cewa ba za a yi yaƙi ba an san an taɓa kai yanzu kai kaɗai to an ce a dawo yaƙi ke ina fata kun gane to sai ba musulmi fursa ta yin da'awa ya suka ce malamai asalin abin da ake cewa jihadi in ka san me jihadi a yanda malamai suka fassara shi gwabza yaƙi da za a zo a yi tsakanin arna da musulmi to shi ne abu na ƙarshe a cikin jihadi na farko shi ne jihadun nafs kai ɗin kanka kai ka yaƙi kanka ka yaƙi zuciyarka da me ka hana shi me jahilci shi ne ka tashi ka nemi ilimi na addini neman ilimin addini ai jihadi ne saboda sai ka hana idan ka bacci sai ka raba rayuwarka da shiga cikin samari kuna hira duk wanda zai zo yi karatu dole sai ya rage waɗannan abubuwan zai je makaranta ɗauki ilimi zai koma gida kuma yi muraja'ar karatu na fata an gane to haka kuma zai je yau zai je gobe zai je jibi haka wannan tafiyar da kake ka je ka dawo din ai haka aiki ne ko tunda abu ne na Allah zaka zai saka maka kasala shaydan yana hana ka kai kuma kana ki za ta maka akwai auren wani ka ce a to ba da mu ai kaza kaza ka tafiyar ka ba ruwanka da shi duk mai auren duniya me yake so ka masa ne ka je ku gaisa ka bashi ihsani khalas ka masa aure ai na fata an gane ko ka ɗauka ya kawo wannan wunin a gurin a wani ayi wuni babban babarbare ya ce wai zuwa da zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri ka je da wuri ka zauna a gurin biki ba kada ko sisi ba ka bango komai ba kai kana wuri wuri to dan wuni sha biyar kawai ka cinye abinci amma kana zuwa ka yi murna ka yi barkwanci kuma kamar ihsani masha Allah shi wannan shi ya fi tasiri a gunsa ai domin zai je ga cewa ga aure an gama ga amarya an kai daki ga kuɗi ya cika aljihu sama da dubu ɗari nawa sai ji lafiya kalau duniya kawai ba shi da matsala ke ina fata an gane to sai ka je ka ba ruwanka da waɗannan abubuwan za ka je makaranta ana mitin ɗin wani aka san me mitin za a aure kwanta ne to ku gama wata reza kawai ka tafi raka haka sai da kai jihadi sai da kai yaƙi to ne jihadin nafsu suka ce shi kuma jihadin nafsu ka ɗauki abu uku ne ka yaƙi zuciyarka ka je ka nemi ilimin addini bayan ka nema ka ɗabbaƙa shi ka yi aiki da ilimin kuna ganewa haga neman ilimi daban kuma aiki da ilimin shi ma daban mutane da yawa suna da ilimi amma ba su aiki da ilimi to haga ba su yi aiki ba su yi jihadi ba ke suka ce neman ilimi yana da wahala amma aiki da ilimi kuma ya fi neman ilimi wahala gaskiya ne ko? ko dama kuma gaskiya ne dama gaskiya ne ka nemi ilimin akwai wahala to amma ka yi aiki da shi ya fi kuma wahala kuma saboda haka zo wani al'ada ta ta garinku shekara aru aru haka ake sai ka ji an ce manzon Allah ya hana sai kuma kai ka zo ka ce to ba za a yi ba za a maka me a tsangwame ka a zage ka amma kere ka amma kwa kwalar ka kai ka san dan Allah kake ba ruwan ka da su eh zamani ne ai talauci ne ma ya hana yanzu ba wai talauci ne fa yana fa yanzu fa a talauci ne hau ka gamu da komanda akwai na magana tarin suna na za ka je da ito kana hannun komanda eh yanzu za ce an maka aiwa za ka je ka sai dan rago bai a soya maka cinye ba ta maka dubu ɗari da wani abu kai kiɗa za ka cinye Allah banda sauran hayaniya a yanzu aka maka haihuwa in dai ka san me ya kima da daraja ka san kunya ka san kara ka san mutunci daga haihuwar zuwa suna ana kashe kuɗi aƙalla ba yabo ba fallasa dubu ɗari biyu ya fi ko? to na rage kenan ko? na rage ko? ta karka ɗauka da yawa ne wani ya ce maka a aika za ka ɗaka mata ya tsara ko? to haka ko haka za tara mutane in kuma za ka yi wali maka tara mutane fitar da abinci a dafa abinci a cika za a cika za sai ka saka ɗari uku ko ɗari hudu ke sa ka dena ba wai ba a so ba ne kawai don dole ne tun da ai musar taron ai ba wai ba matsala ba ne a addini ai ya halatta ai walima aka aihuwa ai ya halatta me kuma da mata sun aya dafa abinci a ci ne ba shi bana kira din ma ya halatta ai ya halatta aikin magabata tabbatar da haka amr bin al-as sahaban manzon Allah ne an masa haihuwa a garin misra raƙumi ya soke aka girraba nama aka dafa aka soya aka gasa aka ila mutane cewa zo a ci a gode wa Allah kalas talaucin yazo sai da hakuri kawai Allah raba mu da talauci yasa manzo Allah kullu ke addu'a akan talauci Allah raba shi da talauci ai har manzo Allah ai ba talaka bane amma mu yake koyawa kuma sannan bayan kai addu'ar sai ka tashi ko bayan kada kuma sai kai plan haka ake sai ka kare rabu da shi cikin sauki yanzu hatta arna philosopher suka ce talauci fa a zuciyar ka yake suka ce ba wani abu da Allah ya yi musu talauci babu kawai a zuciyar ka talauci yake kuma arziki ma a zuciyar ka yake mana daga kai ne kuma zalla ma haka ya faɗa algina ginan nafs shi ma fakarin fa shi ma na zuciyar in ka ce kanka kai talaka ne kai mai karamin karfi ne kai ga kwanta shi ke ne ka ta kwanciya haka ne Allah haka ne awwa mabawa ya ce ba a maraya abin da yake nufi ba ba maraya bane fa a duk wanda ya tashi fafata zai samu kuma Allah zai bashi suka ce man jadda wajada duk wanda ya nema zai samu wa man talaba wajada kuma bidaddin ko bijiddin la bidaddin kullu majadin bidaddin ko bijiddin bijiddin la bidaddin kullu majadin da fafatawa ne ake samun daukaka ba da cewa ni dan wani jikan wani bane to sai bai dan kadan su ne ne to da aka aje ka dan gidan wani ne wani kokari kai ba kokari kai ba haka Allah ga dama aiko ina fata an gane saboda ka in ka nema Allah zai baka sai ka tsara rayuwar kuma iyaye da kake samu sai ga Allah ya sama albarka a ciki sai ka rufa kanka asiri da iyalanka Allah ya samu dace ba ga anan sai ka ga wannan sulhu ya nuna an muna magana akan jihadi ko sai ka to na biyu shine kai aiki da karatu na uku azhadun nafs shine kuma ka karantar da waɗansu na fata kun gane to yanzu a cikin jihadi kashi uku to kai daya tukunna kuma ka zo ka shiga jihadu shaidan da jihadul kuffar to kai baka yi na farkon ba ma kuma ka tafi na ƙarshe yasa haka dan masu ba ha cin nasarar domin wasu matakan da ya kamata su ba ko shi kansa bai da ilimin addini ilimin waɗannan yanzu wani sulhu da ya ka karanta shi ai abu da mutum ba zai yi za ka gane ashe musulunci din addini ne na wayewa ashe ana diplomasi a tsakanin arna da musulmi ba na yi ba nan ba shi bane abin da ake karanta anan arna yazo ce kaza zaka ta asaha a rubuta a isluhu ko ba shi bane saboda kai ka san me zai jaza al'umar ka na alkhairi ga wani abu to shine gashi an samu shekara goma za a yi da'awa babu yaki hago na ba karamar nasara bace ba karamar nasara bace ina eh ala zuhuri ko idan abu da naka ba ɗaya ba ne eh ya ce ƙalar zuhuri rahimahullahu ta'ala fama fute hafil islami fatahun ƙablahu kana azama minhu imamu zuhuri yake cewa a tarihin musulunci ba a samu cin nasara ba wani fatahi kafin wannan sulhu da biya wanda ya kai sulhu da biya girma ma'ana sulhu da biya da aka yi da manzon Allah ya ba musulunci wani cin nasara wani yaduwa wani fatahi wani arziki da ba mai yawan gaske ta da ba a yaƙi ba ba kashe kowa ba ba ka buga nimar kowa ba amma an samo wata dama cewa za a yi da'awa shekara goma babu yaƙi tsakanin musulmi da kafirai haka na ba ƙaramin nasara ba ce za a shiga a yi kasuwanci za a shiga a yi wa'azi za a ba mai ce maka ƙala sai zanto masu shiga musulunci a wannan shekarun sun lillinka sobalinkin wanda suka shiga a baya saboda za a an samu damar a yi jawabi kuma babu tsangwama a ciki saɓanin ada wani abu masu da ɓuya a yi shaɓoyi da aka yi cewa ba a samu wani fatahi a musulunci kafin shi ba wanda kashe girma ya ce inna ma kanal ƙitalu haiful taƙan nasu ai a daɗin faɗa ake ana yaƙi ya ce falan makantar hudaibi ko alhudina wa wadda atul harbu auzaraha wa amanan nasu kulluhum ba'aduhum ba'adan ya ce na ne والتفوا فتفاوضوا في الحديث والمناظرة والمزارع منازعة falam yukallim ahad min al-islami ya aqilu shay'an illa da kalafihi malaki cewa abin da ya faru shine wannan wani suku ne da aka yi wani fatahi ne wanda aka zanto babu yaki tsakanin mutane an ba mutane dama kowa ya zauna lafiya yawa inda ga dama sai ka samu me tattaunawa tsakanin musulmi da kafirai babu wani mutum guda ɗaya da za a mar bayanin musulunci in dai mai hankali ne ba sai sai shiga musulunci daga faruwar wannan sulhun da aka yi duk wanda aka mar jawo musulunci ana mar bayani akan ƙa'idojin tauhidi kaɗai ta Allah wauta da dabbanci na bautar gunki daga duk mai hankali sai gano kai gaskiya ne wannan addinin da da muke kai bata ya zaka je ka siyo abu da kuɗinka ka kafa shi a gida ka sai kuma shine wai Allahnka haka ƙarshen hanka kenan wani ma shi zai sassaƙo abin da kansa wani ma zai je gunkin nahi ne da abin da ake ce tunkuza kun san tunkuza ko in aka nika gyaɗa da ake yin ƙarago to da irin ta wani sai zai yi gunki mutum mutumi kuma sai a gasa shi kamar ƙaragon kuma saka a jakarsa allan bulagoransa ne wani yana cikin tafiya guzarin su ya ƙare ya ga zai mutu ya rasa abin da zai ci sai tuno wannan gunkin ya ɗauko shi ya juya shi ya juya shi to ya kai gunki fa sai dai kai haƙuri wallahi kawai sai kama hannun ya cinye ya cinye hannu guda ɗaya ya ɗan sha ruwa haka da ɗan kawo ta ko ya ƙara tafiya kuma ka sa ma ka zama na kuɗayi ne ya fi ya fi daɗi sosai ya ƙara ci gaba ya ce kai wallahi gunki fa a yafan ko ki ƙara cinye kan je ka ce me ya cinye shi gaba ɗaya amma duk da ka bai gano cewa yana kan ɓata ba da ya dawo gida ya nemi wani ya siya daga baya da ya musulunta ne sai ke tuno wannan wutar da ya yi ya ce kai wala ya wuta a rayuwarsa ya za a ce gashi abu ya cinye allah nahi da kansa ma kuma soci allah sauki to shi ne ya ce duk wanda ka ba magana kan musulunci mai hankali zai shiga cikin shi ya ce walaƙa da kalafi ko ne eh fi tainikil menene ne في تنكي سنتين مثل من كان ذكر في الإسلام قبل ذلك أو أكثر yace a waɗannan 'yan shekaru biyu kaɗai da aka daga yin sulhu wanda suka shiga cikin musulunci aka samu adadin musulmi suka ƙaru to kai ka ce ma ya fi wanda aka yi a baya bayan hijira daga zuwa kafin a sulhu hudaybiya haka kusan shekara shida aka yi daga hijira zuwa sulhu hudaybiya to wanda suka musulunta a wannan shekara shida in ka haɗa yawansu wanda suka musulunta bayan an yi sulhu hudaybiya an fara yin da'awa a buɗe a fili cillinka sobalinkin na wa'yantar mutum na shekara shirin da aka yi kaga an samu gagarumar mai cin nasara saboda mai sulhun da aka yi ke sa har kullum zaman lafiya fa komai daɗi a duniya kuma shi yasa manzala sai ya haramta yi wa shugabanni tawaye domin zai jawo a karya komai da komai ku bar shi zaluncinsa ba kuɗin ƙasa ba ne ya kwasa ya ɗiba ya tai ba ruwanku da shi kuna sallarku kuna addininku kuna cikin imaninku wanda ya san me aka yi a shekarun da suka wuce 2013 14-15 an zai gane muna cikin ni'ima yanzu ko an waye gida ce sallah gaba ɗaya 24 hours ma kowa ya ta gidansa an ɗauki shekaru sallar magariba mutane da yawa sai da ka yi ta a gidanka ƙarfe hudu kana cikin gidanka a zaune saboda me rashin zaman lafiya ta lokacin akwai magana a tafi wani wa'azi wani gari akwai magana a yi karatu kowa talansa yake a lokacin kawai sallar ma wani bayan ta yake da ya kamata ba saboda cikin rudani yake da haka ashe zaman lafiya ya fi komai daɗi a duniya shi yasa kullum abin da zai kawo al'umma zaman lafiya to shi ake gabatarwa akan komai domin a zaman lafiya ake yada addinin musulunci shiga cikin al'umma kuma a canja cikin sauki Allah ubangiji ganar da mu sai mu tsaya anan ko sai satin Allah ya sa muna raye sai mu zo mu ci gaba da yardar ubangiji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم